Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwas Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mujallid secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Iya aidan iya matubuliya طريقة السنبولية طريقة الأولية طريقة الأولية طريقة الأذنية طريقة الخجيجية طريقة البستانية طريقة الخواتية طريقة الأدانية طريقة المنصورية طريقة القلندرية دي أكتبودا يدنجا يوسف haka shi su jihar Allah ta'ala ne yi dinga yi dinga yi dinga har ta kai shi jami'atar kadiriya da sabla masiya da khalwatiya da nasiriya da malamatiya har shi su jami'ar da wani babban wali ana ce da shi Sheikh Abi Abdullah Sayyidi Muhammad bin Abdullah Tazani daga nan shi jami'ar da wani babban wali ana ce da shi Sheikh Abdul Abbas Sayyidi Ahmad Tawaj At-Tani shine wanda wato yi wa fatin jami'ar shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya a dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da hudu. Sannan a shi ne wanda ya wabati wato daren ashirin da takwas ga watan jimada ula, jira na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu. Shi ne wanda lokacin da suka haɗu sai su gani ke gaya sai yake cewa in tanil khalwata wal wahdata was sikra hatta yaqulu Allahu alayka fa innaka tanalu maqaman aziman ina maka wasiya kai shiga halwa ka ɓoye ka keɓance kai kaɗai ka rabu da jama'a kai ta ambatan Allah Allah ta warfa ta'ala zai maka wani irin fatali domin na gani kai za ka rufe wani irin makami mai girma a wurin Allah to daga nan sai tunani in ki kare zuwa magrib da shiga ƙasashen sahara da ta san mazawiyar babban waliyin nan a sheikh sayyidi abdulkadir bin muhammad al-abiyar a nan shi gani zauna sai da shekara guda daga nan intikali da tilmisa daga nan tilmisana ita san mahajji ɗakin Allah zai je izanci kabarin kakansa sallallahu alaihi wasallam akan hanya sai da radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya wani gari ana kiran garin Azwawa a nan ne kabarin wani babban wato wato akwai wani babban wali a wurin ana ce da shi Ashah Abi Abdullahi Muhammad bin Abdurrahman al-Azhari shi ne wanda ya wafatu jana shekara 1180 farkon watan al-Muharram sannan shi ya ne shiga tuni a nan ya wani babban wani ana ce da shi a shek abdul samad rahawi shi ne wanda ya wafa tun jana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya tamanin da shida sabantin sabanti ya wafa to daga nan shi ya ne zauna a tuni cikin da karantarwa har sai da ta kai sarkin tuni kansa ya yi mamakin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu har ya aiko da takarda ya ce yana so ya mai da shehu tijani shine shugaban malaman garin gaba ɗaya shehu tijani bayan da aka ba shi takarda ya karanta sai ya murmushi yace sarki yana so ya yanka min albashi in zama shugaban malaman bukatar zakka raban gado malaman limanci malaman jagoranci malaman dukkan da an tashi wani abu a ƙasa a kira su yace ni ko ina so in zama shugaban makaran shugaban malaman makarantar wadda kullahu ya allimu kullah wallahu bi kulli shay'in alim sai tijani bai sallama da kowa ba gari shi kenan sai tijani ya hau jirgin ruwa bai tsaya ko ina ba sai ta samma Misra. Sau tijarar da Allah ta'ala mai shiga Misra a nan ya sa da wani babban wali yana ce da shi Sheikh Mahmud al-Kurdi. Shi ne wanda farkon haɗuwar su da shi tijani abin da ya ce shi tijani an ta mahabubun inda lahi duniya wal akhirat. Kai masoyin Allah ne, kai masoyi ne abin so ne a wurin Allah duniya da lahira. Shi kenan sai sun shi tijani ma matlabuka menene bukatarka da haka bar garin ka tona. sai ta gane ce madalabi al-qurbani fi uzma bukata ta ce kujera qurbani fi uzma sai ce shi ya laka aksara minha za ta rufe sama da ita ma daga nan sai tijani ita ne shiga maka sai tijani ya shiga maka ya jana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyu sabantin sabantitu sai tijani je maka sai tijani shiga maka a nan ya da wani babban wali ana ce da shi a shi Ahmad bin Abdullahi al-Hindi shine gausi a wannan lokaci shi kenan da sau tijani shiga dama yana gani dan akwai wali wali in suka tsafe ta kan kujerar wali ta duk abin da ke faruwa a ƙasa suna gani to ya ka shigo shi tijani sai ta da hadimin sai ya ce ka ji za ka ga mutum ne kama kaza ne kama kaza ne kama kaza sunansa kaza sunan babansa kaza ka tambaye shi in ya cika waɗannan sharuɗa ka ba shi wannan takarda inda kika wa ka ba shi yanzu yana duba duba sai ya fito ya da maza ce malam ko kai ne sai ji Ahmad yace kwarai ni ne Ahmad sunan ma yace ta sai ji Muhammad kakan ka sai ji Muftar dan sai ji Muhammad to aina kake mutumin ina ne sai ce mutumin aina madi to ina ne ka ta sai ji sa yace to kai aka aiko ni wurin ka gashi da ba shi takarda to tunani duba ce ina shi hinna sai yana gida suka tawo suka tawo shi tunani zai ce a ai shi ina ba a shiga wurin sai ya riga ya shekaru da yawa baya fitowa ba a haɗuwa da ya ta wani irin makali ba dama ya haɗu da wani shi kenan sai ba shi tijani hakuri shi wannan dattijo shi wannan tsoho ita shi tijani ka yi hakuri kar ka ga babar ka ta shigo wuri na ba abin da ya sa akwai wasu dalilai akwai wasu dalilai kaza kaza kaza kaza kaza ita shi tijani amma ya ishe ka kai ne magajin ilmaina da asraraina da mawahibu da laqaihu da anwaru da ulumu da dukkan asraraina shi kenan sai muridi ran sai ba shi ta ba karam kallahu ni shekaru ina ma hidima yau kawai wani bala wani wani balarabi ya zo daga kai ba kai ba ka ce shi ne magajinka sai ya ce da wannan yaro ta'addat ayyuhal walad laysa al-amru li inna ma huwa lillahi law kana al-amru li la dafa'atu ila waladi walakin al-amru bi yadillahi yuti man yasha wallahu bil hakim azim kai yaro na bukaji lamarin fa ba nawa bane da lamarin nawa ne sai da kake tunanin kai dana ne ka manta ina da yara sai hidimar da kake mun nafsan ka sai da yayana in ba yayana man amma na dauka na bashi abin na Allah ne yana ba wanda ya ga dama ka bi shi kawai kace sai ku yarka hakuri ba mu haɗu ba amma za ku haɗu da kuɗi biyu a Madina kike ne sai tijar radiyallahu ta'ala anhu ya ba shi tijar lawari sai kar ka bayyana da komai na da kai ka bari ni din nan an sanar da ni daga halara cewa zan yi wafati 20 ga watan Zulhajji ko ko ikon Allah yanda ya faɗi din nan wallahi haka haka aka yi aka yi wa ba to daga nan shi tijani bayan ya gama abubuwan da yake yi Madina ya haɗa wani babban wali ana ce da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Sammani shine lokacin da suka haɗa shi tijani radiyallahu ta'ala ya ce shi tijani ya haƙuri ya sake halwa kwana uku shi tijani ta ba zai halwa ba to a nan dai haka dai abubuwan ya gudana har shi tijani ta ya sake dawa Misra suka sake haɗuwa da Sayyid Mahmud al-Kurdi suka ce tijani ɗariƙar halwatiya ya yi umarci shi ta bai karɓa ba dai ya yi fito ya bayar in ya ba shi sai lamunin abubuwan da zai gudana to su jane karba lokacin da ya da sai bi alila harazi a wata ya ba shi shi sai alila harazi dariƙar halwatiya ya haɗu da sai bi muhammad al-mushri a wani gari da ake ce da shi tunisan shi ma aka ba shi halwatiya kamar kamun allah ya ba shi su jane dariƙar nan samu shi kenan sai tijani ya dawo daga nan sai tijani radiyallahu ta'ala ya ci gaba har ya zo ya sake dawa tuni a nan sai tijani sake zama ya tafi cikin lisana daga nan ya sake dawa fas sai ya zai kakansa hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisin da ɗaya shi ne sai biyu ishirin wato sabancin sabon sai tijani ya sake dawa fa a nan ne sai tijani ba ya laharajin ɗariƙa ana cikin kasuwanci sai biyu alil harajin ko tijara da Allah ta'ala nan yana daga nesa sai ce Ali Harazi sai ya dago ya kalli zo tijara da tawo ba abokan kasuwanci suka ce malam kai an kira ka baka amsa ba kai mu baka ci da kasuwanci da mu yace wani mutum ne ban taba ganin shi ba ya kira sunana na asali wanda ake kira na da shi a gida kuma ni ban san shi sai tijara ce ba wannan bane zai ba ka mamaki bar kasuwancin ka zo in gaya ma wani abu da ya huwanta ne matsayin shi tijara ba kai mana kai mafarki yau shekara ka zake ka manta abin da ta yi mafarki kana roƙo kuma a tuna ma da za ka samu wanda zai tuna maka ka ce za ka ba shi abin da kuma nan yake ko yanzu kuwa aka samu wanda zai tuna mun zamba to shi yana cewa ya kai ka ga annabi annabi ce maka wanda za ka sadu da makamin iri kaza iri kaza a cikin walita amma wanda zai kai ka makamin sunansa Ahmadu Tijani abba sai tsalla saboda munna zai rubuce zo Tijani ko kuma sai kai na duk ba wannan ba ana Ahmadu Tijani ni ne Ahmadu Tijjani ai sai na eh sannan aka ce to yaya za ka ci gaba da kasuwanci ne ko ko za mu tafi tare ta a sai dama kasuwancin temporary ake sau da aka yanzu kawai dama ko ake nema shi kenan da muke wuce ya rabi Allah ta'ala aka wasalar da shi aka rinna shi aka mai da shi yadda yake din saboda tsabar rinin da aka yi masa idan yana lazumi wallahi sun tana ganin shi yana karewa yana karewa yana zama kankani kankani ya damu mu kamar maji ya dawo kamar kadangare ya dawo kamar kankani har ya dawo kamar kiyashi kana kallon zai ake shi karbin kai a kan da radiyallahu ta'ala wannan tsabar karfin walita ne irin tarbiyyar shi yake jami'i in yana kiran Allah shi ya kauce ya bar samuwar ya tabbatar da samuwar Allah da haka abin yake to tijani ya zo ya shigo a wannan gari da raƙuma guda saba'in wani ƙaunin haddona ya shigo cikin masallaci kan masallaci ya fito ya ci haɗa a karwakan lawo ko tijani ya shiga fara jayi jayin karbansa ya san sallah ya za a shigo da rakuma su fata masallaci ko tijani ɗaga mai tarbi ya masa ishara ba za su yi ba yaran mai gadi ba ci ya ba malam da ka kamar malami kuma ka abin nan ma baka san darajar ɗakin Allah ba ya ce wa tijani ya yi wuri ya ce kaga idan guda ɗaya ya kashi a ciki ka kwashe duka na ba su. Sau tijani da ya zauna ya kalli gaba bai wai ga baya ba bai kwanta ya yi bacci ba bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai sha ya tsari ba bai sha ya bayan gida ba sai ki gane sai bai wata guda yana zaune yana kallon gabas bai jinjina da bango ba kuma bai wai ga baya sai dai miƙe ya sallah ya zauna cigaba da jin sa kuma raƙuma ba su bacci ba ba su tashi ba ba su tsari ba ba su yunwa ba kuma hankalin su bai tashi sai hankalin mai dade ya tashi to ba na tsokalo ba sai ya ruga wurin sarki ya to ranka ya dade kai ke neman manya yau ka na ga babba yau kam ido na ya ga babba ai to ya kai ce ai wato wani bako ne zo ka ji ka ji ka ji yau watan sa dai guda ke na masallaci bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai tashi ba bai fito ya bayan gida ko ta ruwa ba su fada kawai ke a cikin masallaci sai sarki ce je kada ya fito ka ce ina bukata zai ga shi tijan shi tijan shi an gaya maka ni ba kwan sarki ne da yasa ni da nazo ban nemi sarki ba ni ba kwan Allah ne yasa kaga da nazo na nemi hakin Allah ne Ita Allah a karauka Allah da za ya je za a taimake ni dai a je wurin sarkin nan da zan samu na abu gaskiya. Sau tijani ce to yanzu kai magana. To shi kenan bari zan je mu je wurin sarki ta samu alheri. ni ban da bukata wurin aka je wurin sarki sarki ya ga so tijani so sosai ya karrama so tijani masa duk abin da ya kamata ya masa ya girma shi kenan sai malamai ran su fara kaci dan ne kawai wani zai zo ga shi su ake aka saba girmama kawai ga wani kuma ya zo shi kuma yanzu shi kenan yanzu dan abin da ake bayarwa za a raba shi ke a ba shi rabi a ba su rabi ka san dole cikin malamai akan wannan da ba a ba da kuɗi wallahi ba za su jira da kowa ba duk a kan wannan ake wannan hayaniyar duk da dade shi kenan aka dinga suka wannan zai faɗi magana wannan zai faɗi magana akan zai tijan aka dinga aiko da wasiƙu na zagi har sai ta kai wasiƙu sun kai za a iya da ta kai mujallabai na zagi sai tijan to da Allah ya so mutanen gari da malamai su san waye sai tijan waye su sai Allah tabaraka ta'ala ya jarraba wani bawan Allah ya je masallaci zai alwala ya sallah ya shiga bayan gida sai ya yadda jakar kuɗinsa da ya yadda jakar kuɗi bai lura ba har ya fito sallah ya tafi wani kuma ya shigo bayan sai ya ga kuɗin da ya ɗauka da ya gama duk abin da zai so ya tafi sai ya jira sai ga wancan ya dawo idan ranuwan su sun ja ana ta zara ido sai wannan ya taso cin malam ya na ga hankalin ta tashi ya ce wallahi dole hankali na ya tashi kaji kaji kaji kaji kuɗi na ne suka ba ya ce nawa ne suka ba ya ce ya suka a wata yadda kani a kullum sai ya ɗauko sai ya nuna mai ce suna wannan ya ce ya ce to an fi kuɗin yana karba sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa dan aljanna kun ko kai ba dan aljanna bane ko mata ta ta tafi tafi nan da nan malamai suka ta aka fito ba mata ta tafiya dan babu wanda ya san dan aljanna sai Allah kenan aka yi sarki sai wani ta san akwai ina fa in kirki eh duk da aka na na kai dan kirkin da zai wani dan kirkin ne ne ta bani ta kai wallahi idan ka bi ma ta malaman nan sai sun dace ma aure ba shi ka san malamin nan da wata guda a masallaci ya sa ni ka ta hore idan wannan yake ta ta kuma ta fata in ko yake ba ta fasu wallahi in duk malaman garin nan za a tara su, wallahi duk ya kai sai ya kai su ƙasa kenan aka zo aka yadda zai da zai da ana cikin gaba ku cikin halara ba a san ma wani abin jita sai ga wani sai ta mutum kai matar ka tana nan kaji in ta gida maka ka ce mata amarya ba shi kenan ai sai rubo ce to fa ai ma malamin nan ma da ya wata guda a masallaci da ya ci abinci ba ma ai ya ce mata ta tana nan sai malamai to to ran ko dade kaji abin da muke gaya mako mutumin nan zai kawo hukuma kaji kaji kaji kaji abin da yasa kuma alaihi sai ke ta magana ilimi ne a kira sai su jani ba shi a cikin ne zai tafi sai su jani na zuwa cikin harba da farjini ga hasken nan na karta sai mana ga hasken karta ga hasken walita ga hasken qurbaniya ga hasken fardaniya ga na jalibiya ga na gausiya ga na khatimiya mai ugo ga na tafiya babba haba nan da nan aka girman haji sai tijani aka ce ta ji ta ji abin da malamai suka ce kai kuma ga abin da yake ba ni bane nace wannan matar ta tana nan Allah ne yake a a a a Allah yake ai la yake ko to ku kwantar da hankalinku Allah tabaraka ta'ala shi ne ya fadi shin mutumin nan da ya tsinci kuɗin nan da wannan yake masa aljanna shi kuɗin nan da in ta yana so ku ba aka ce yana yace to yana so aka ce yace to me yasa ya ba shi malamin suka ce yana jin tsoron tsayuwa gaban Allah to ta zane ce menene hukuncin wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah malamai suka ce innal jannata hiya al-ma'awa ku da bakin to ta zane ta afto a cewa kun ma su ne kun ba kan kwamu wa amma man qama maqama rabbi wa nan nafsa Allah wa innal jannata hiya al-ma'awa sai tijani jiya ya gaba shi kenan da girma ya tsaro al'amarin sai tijani kuma sai ci gaban shi kullum lamarin sai tijani sai ci gaban shi ba ka kautawa haka aka yi ta tafiya haka aka yi ta tafiya har sai tijani Allah ya kara masa yadda wani irin haske na biyu ana cire nurul fatwar rabbani ya sake dukan zuciyar sai tijani sai ga kujeran mukaddima ta hakikatu muhammadiya ta bayyana a ɗakin sai tijani ko kuma ba a ɗakin sai tijani ba a wani dalila ake sunan hadisi من وعند ابن باب العلوي فتوفتح الله بهذا الآية فتحا لشيخ كامل الإيمان تأرى عاد العين عين الرحمة يقزة فصار عين الأمة وقال دع كل سيوتك وزر أنا مرجيك وشيخك الأبر وقال أنت وارثي وعصبي وولدي حقا بغير أتبي وكان فتح شيخنا بالدين بقصر الإسعاد أبي صندوق وأنني sai ki gani annabi da yana masa ko masa anta walabi hakan anta walabi hakan anta walabi hakan to uku yake masa utruk anka dalil ashiya ana ce kuka wa rabbika wa kabiluka la min mithl makhluqin alayka min ashiya dariji in kam hadhihi tariqatu min ayri salwati wa la tuzalin an an-nas hatta tatlu maqanika alladhi yu'ta bihi wa anta ala halika min ghairi tinsin wala harbin wala tafatti mujahadati wa qala lahu anta warithi وهديه وقال له أنت هديه وكل من أحبك هديه وأنت من العاملين وكل من أحبك من العاملين أصحابك أصحابي وفقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي yake so ki gani kullu wannan garawa je ta yawmal jum'at wa yawmal ithnain da khalat jannatu bil ghairi hisabi to wannan shi ne zo ki gani wanda shi Ibrahim yace wa indana lil qadi hatmun habu kallam bi khalqa to a nan ne dukkan lamarin zai tijani radiyallahu ta'ala anhu ya faru saboda haka yan uwa mu gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya bamu wannan shugaba sanan zai biya radiyallahu ta'ala anhu a ya bai karbi da ni bayan annabi ya gaba gaya masa haka sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi in kuntu baban lina zati kullu asim musrihin ala nafsi ta'allaqa bi fa ni'ma wa illa fa ayyufan lilli ya ma'aikin Allah wannan dariƙa da ka bani duk na ji ka faɗi ni kaza ka mun baiwa kaza ka mun baiwa kaza to ya rasulullahi waliye ta mutu baiwa iri iri daban-daban shi da abul qadir jiya ni kace wanda karɓi ka su zai shiga aljanna sai dai abul rufai wanda ya sallah bai su zai shiga aljanna sai dai abul badawi wanda ya sa abinci da shi zai shiga aljanna sai dai abu yazid al-bakani wanda ya san sunan ka hakikatan zai shiga aljanna wani ka hafa fadawa to ni ya rasulullahi ni ka yadda duk wanda ya bi ni duk zunubi duk saban wanda ya bi ni in yi ta'alluki da wannan ɗariƙa ta Allah zai karɓe shi. Sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta babu lina zati kulli asin musrifin ala nafsi ta'allaka bi. sai kofa ce ta sanadin tsiran duk wani ya saban Allah in yi ta Allah da kai Allah zai karbi daga nan sai tijani karbi da rika annabi ya ba shi istighfari da rika salatu fati da babu la ilaha illallah haka aka yi sai sai da aka shekara hudu da rika tijaniya ana ta karanta wurdi a a yawa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi tijani su tijani karbi da rika a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisin da shida 1781 sai su gane karɓi ɗari da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan wannan shi ne a shi ne farkon wuri istighfari ɗari salati fati ɗari sai su gane zauna shekara hudu babu babu la ilaha illallah ana ta karanta wuri sai da shekara ta kai dubu ɗaya da ɗari biyu cif cif sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shi su gane la ilaha illallah sai da gani annabi ya tsara da la ilaha illallah ne bayan hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu seventeen eighty five annabi suka masa la ilaha illallah to daga nan shi garin da muka tijaniya wato alhamdulillah to daga nan ne wato ainihin khatmiya su so su ziyar da Allah ta'ala wanda wato a wannan baiti da muke fassarawa sai Ibrahim ke cewa inda na lila tsaji khatmun to wannan khatmiya din ita ce ibn babal alawi radiyallahu anhu ke hadi yake cewa fil muharram gada gawsar rashid khalifatan anil muhaymin al majid hudiya zaka shaykhuna bi arafa akahu man haqqaqahu arafa wato shine cikin shekara ta dubu ɗaya kenan da ɗari biyu da sha hudu to abin da ya faru a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu shine 1799 sai tijjar radiyallahu ta'ala anhu ya hau kujerarsa ta ainihin hatimiyya din nan hatimiyya karama din nan cikin wato garai sha biyu ga watan almuharram garan litinin bayan dare ya raba to tiyar jallahu ta'ala ya gaje shi da alil harazim jallahu ta'ala kamar da yanda aka sani din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yake cewa za a naɗa shugaban waliyai baki ɗaya na duniya da na lahira min al-azali ila al-abadi shine wato khatiyyar da muka faɗi cewa ta bambanta da sauran wato makaman walita irin wanda muka zana a can baya ita wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka tara waliyai duka haka yi ita ko wannan khatiyya to kusan gaba ɗaya ma a waliye ba su fi mutum biyar su ne ulul azmi su da buƙatar biyar su ne manyan waliye baki ɗaya to ita ko nan khatimiya ta so tijani tana gadon khatimiya ce wato ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ke khatimul anbiya'i da shi ko so tijani shine khatimul awliya'i annabi ya masa umarni ya ce gaishe mutum ɗaya da ya tashi bai gaishe kowa ba sai shi wannan sai bi al-harazim radiyallahu ta'ala anhu da jawahirul ma'ani annabi ya gaishe shi da ya zo sallallahu alaihi wasallam gashi lokaci ya riga yayi gashi ba jirgin sama gashi ko ba wani abu za a hau ba shi ya ne ke rufe ido ya rufe ido shi ya ne kama hannunsa ya tako daya biyu na uku shi kenan sai ga sun bayyana arfa da ce tun da ke sau ganin taro irin wannan ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune akan kujera cikin wata irin koriyar kubba ga annabawa manya da mala'iku da sauran sabai suna zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne akan kujera annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana hango shi tijani yana udun ya waladi udun ya waladi udun ya waladi matsayin ɗana matsayin ne wani za su san wane ne kai wane ne su yake nan so tijani kansa yana ƙasa sai biyan da harazu ya ce ni ko ina ta kallo shi ko so tijani kansa yana ƙasa bai iya ɗagowa ba har ya taho ya taho ya taho yin zuwa annabi ya jinkusa annabi ta bayan su ce tashi dana ya kaga kujera ta je ka hau yau ne za ka gadi za ka wani ne ko wani ne sai ta zane je hau sai bi in sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaya kora ya kira su dinale ce ungo tashi je ka fa wa dan je sa masa aka nadi shi cikin shi da shugaban wanda ya daki daidai aka yi duk abin da za a yi a nan to bayan an gama shi ne shi ibnu babai ke cewa yake cewa ba da share وليال ارتقى إلى مقامه العزيز المنتقى مقامه المكتوم عن كل الورى سوى النبي ما وراءه ورا shi kuma wannan ya faru ne a cikin daren wato sha takwas daren wato daren sha takwas ga watan safar kenan ainihin daren litinin shi kuma to da radiyallahu anhu ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu wannan makami da kai na khatmiya ya rasulullahi wani wali ya taba kaiwa ko ko wani wali yana ya san nan ne ce ba wanda ya taba kaiwa amma wali ya hudu sun san wurin biyu sun yi kokari sun zo rabi har can ta ya dakatar da su biyu sun zo kwata kuma ya gagara su ne iso ta ce wane ne da wane ne ya rasulullahi annabi ya ce masa su da bi kadrin zai yi wani arabi al-hati su suka zo rabi shi kuma wannan wato wato wanda suka zo kwata abul hasan shazali abul abbas al-mursi radiyallahu anhu shi ke da sai ko ta canza fuska annabi ta yaya dai dana to da ni ya rasulullahi yanzu wurin nan da nake har wani ya sani annabi ce eh amma ba su zo ba to da ni ya rasulullahi in dai wani ya san nan ba na san wurin ya rasulullahi na sani kana da iko a cikin ainihin wato baiwa ta Allah tabaraka wa ta'ala ka bani inda babu wanda ya sani in ba kai ba shi ne wannan warisarin wale halin ɗin ɗan ta ƙa'ida makani da azizul muntaka ke nan daga nan ne yau ya rabbi Allah ta'ala ya hau kujerarsa ta tafi ga wato babba wata take ɓoyayya wadda Allah ta baraka ta ya ɓoye ta ban da annabi sallallahu alaihi babu wanda ya san wannan makami shi ne mai wahalar sani wanda yake za a yi shi yau ta jani ta da annabi sallallahu alaihi na za a annabi ya ce masa wannan asiri ne tsakanina da kai kar ka gaici kowa ni ma ba zan gaici kowa ba annabi bai gaici kowa ba sai tiyar ma bai gaici kowa ba aka yi abun ba a duniya ba a lahira ba kuma ba a sama ba a ƙasa ba ba cikin hakki ba cikin duhu ba Allahu wa rasuluhu alam wannan shine ainihin makamin shi wato wannan wato wannan wannan sakamakon wani wanda shi so yake ga mana inda na bila kaji khatmu habu kanzan mudal sama to habu kanzan mudal sama din nan yana cikin wannan tafiya babban nan da muke magana ta yanzu shi ne can a wato maulan mutum mutum yawar jillar da fara gano ainihin maratibu na waliyai iri iri iri iri yana cewa summatal auliya ala alwa'i bil kulli minhum sihhatun kifai fa minhum man nafsuhu amma alwara li kaunihi na'iba an khairul wara صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب الصفات على قلوب صافتي شيخنا أحمد ختم الأولياء والجيل المؤتلي الأسياء ومنهم من ربنا بعد الورى خص بنفسه وبعض بالقرى ومنهم من نفسه من قرأ ثالثه أو هزه قد قرأ ومنهم من بالصلاة خلفه ينفع كالسلوك تاب عرفه ومنهم من بترابه نفع لمن يكون دفنه فيه وقع ومنهم النافع في من نظر إليه والعكس كذا متى ترى ومنهم من آله بهم تفا أو صابوا أو خادم له فدا ومنهم من خص قدرا أو بلد بنفسه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفسه مقصور بنفسه ومنهم المشكور قد أمسيته البراري والقرى ككتمهم والجيل في كورا ومنهم المجمور والمستور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر وبائن منه ترى سر إله به فكة ما ما ميزوه بينهم من العمى ومن بسيكهم له التردد بحمل أسآلهم يسدد ومن به بالأمراء تخالد في حمل كلهم فلا يجالد ومن يرى بكارئ الطريق يمد أيديه إلى الفريق بفوزهم على يديه وتقعدا بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة الأبالي ولم يزل مراده بباله ومنه منقطع البراري أو شاهد جزائر البهاري ومنه لهان الأثقال الورى مع أنه بالكذب قد تفتر ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا جامد فيكتب فأنني ونن عينه abuhu kan zammu dan sama abu kan zammu dan sama to anan ne magana take wato saboda dalili a akan wannan fassara ta habu kan zammu dan sama da shi radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi ka kaddara shi shi jiyan radiyallahu ta'ala anhu tassa ce ta Allah a bashajiya da asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan makamin ne sai tijan kan sai ke cewa dalabtu min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam bulugul gaiti fi aqsa maqamil qudbani yakul qudma allati ma fawqaha illa maqamun nubuwa na roƙa daga shugaban samuwa ya yadda in kai motar kudubani ya kwano wato wacce take makamin da babu wani makami sama da ita sai makamin annabi yace to fa qala li sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama maqamuka huwa maqamu alifun mimun ainun mimun alifun alifun alifun mimun zalin ta'un gainun ta'u wannan shine maqaminka to kan wannan maqami radiyallahu ta'ala anhu shine ziyara zuwa habu kanzan mutalin sama to tijanin kansa radiyallahu anhu yana faɗi yana cewa duk dai akan wannan suna cewa inna lana martabatan inda Allah ta'ala تناهت في الأمور إلى حد يرم ذكره ليس هي ما أبقيته لكم ولو صرحت بها لأجمع أهل الحج والإرغام على كفري أو على قتلي فضلا أمن أداه وليست هي التي ذكرت لكم بل هي من ورائها ومن خاصية تلك المرتبة أن من لم يهاجر على تغيير قلبي من أصحابنا بعد wato da adamin yurzu hurmata ashabina qaradahu Allah min qurbihi wa salubahu ma manahu to ya rabbi Allah ne yace muna da wata irin martaba a wurin Allah tabaraka ta'ala wacce ta kici wato ta kai ainihin karshen sararin samaniya a cikin daukaka ya zuwa wani irin bagiri ya zuwa wani irin iyaka wanda yake an haramta ambaton wannan makami wannan martaba sai ya ce duk martabar nan da nake gaya muku wato wannan martaba ba ta cikin wannan martaba da nake faɗi ba ita ce duk bayanin da muku muna da kaza muna da kaza wannan martaba ba ta cikin waɗanda na faɗi wannan martaba da zan yi bayanin ta to da baki dai ahlul haqqi wal irfani wato manyan waliyai ke da su za su taru a bisa kafarta ni ko kuma su ji jini na ya halatta domin wato makami ne wanda yake yafi karfin hankali da tunani to in dai ku Allah kul irfan za su taru su ji na halatta ya kake tunanin waɗanda ba su ba to ya rabbi Allah ta'ala ne yace wato yana daga cikin hasiyar wannan martaba kun mutumin da bai kiyaye ba abu da sawa masoyin mu damuwa wato wato sahabin mu damuwa ana sawa sahabin mu damuwa a zuciya ba ka kiyaye alfarmar sahabban mu Allah tabaraka ta'ala ce to duk wanda ya wannan Allah zai kore shi daga kusancin sa kuma ya tuɗe hakkin da ibashi na imani sannan sai tijar da Allah ta'ala ne kansa yana faɗi yana cewa duk da akan wannan habu kanzan mutal sama sai tijar ya ce ukhbirtu min al-ghaibi anni aqawlu maqamatin lati bayna al-ma'rifati wal qudwani fi tidar ma bayna az-zuhri ila al-asr an bani labari daga halarar gaibi cewa zan yanke dukkan makamai waɗanda suke tsakanin ma'arfa da kurbaniya gwargwadon abin da ke tsakanin azhar da la'asar kuma yace tsakanin abin da ke cikin kurbaniya wa amma ma bainal qurbaniyati ila maqami allazi yu'ti bihi wa huwa fawqa mafatihil qulub wa laysa fawqahu maqamun fil wilayati hatta wa أطلعها في مقدار ما يقرأه القاري في وقت القدر مرتين yace amma abin da ke tsakanin ƙurbaniya zuwa makamina wanda aka yi min alkawari zan samu shi ne wannan katiyya din nan shi yana sama da ainihin mafatihul kuruzin sama da shi babu wani makami a cikin walita to wannan makami na zan yayyanke hijabanta cikin gurgudan abin da bai kai bai karatu ya karanta suratul qadr wato inna anzalna fi lailatul qadr sau biyu ba haka tambaye shi ne aka ce kam adabuha nawa ne adadin waɗannan hijabai da waɗannan makamai da zaka yayyanke yace la tusa babu wanda ya san adadin sai Allah babu kirkuwa a wata ruwayar ko shi ne yace qila li tadkhulul ma'rifatal kubra fi waqti az-zuhr zaka shiga ma'rifatul kubra cikin wato lokacin azhar وتقتضي جميع جميع المقامات التي بين المعرفة والقربانية من الظهور إلى الأصل يا كيين في دكا مقامات ودن في مكان المعرفة والقربانية دقا عذار الظهر العصر ويسد كل القربانية في وقت الأصل أجد القربانية دي دي وقت الأصل ودن من دي duk isharu ne zuwa ga wannan ainihin matsayin da shi nake faɗi wani wani shi Ibrahim ke faɗi wato wa inda na lila tsaji hatin habu kanzan mutsal sama irin maganganun shi wannan wato wato wato katolik kenan kuma yana faɗi yana cewa ana sayyidul awliyai kama annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiyai ni ne shugaban waliye kamar dai yadda ka san shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa yake cewa la yashrabu waliyyun wa la yusqi illa min barina wani wali baya sha ko kuma ya shayar da waninsa sai fa ce a tekun mu min nashatil awalim ila nafsi hisuri tun daga kaguwar halitta baki daya tun daga samuwar halitta baki daya har zuwa gosar kawo sannan yana cewa innal hulul allati tafidu min zati sayyidil hududi sallallahu alaihi wasallam tatalaqaha zawatul anbiya'i wa kullu ma fada wa baraza min zawatul anbiya'i tatalaqaha zati wa minni yatafarraqu ala dalil khalaiqi من نشأة العالم إلى النفس الدوري وخصصت بأمور بيني وبينه إلي مشابهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة yake cewa ka sani cewa kwarari na ilimai da hasaki da asirai waɗanda suke kwararowa daga zafin shugaban samuwa ko zafofin annaba ke karɓa duk ko abin da kwararo na ilimai da asirarai da hasaki daga zafin wato zafofin annabawa ko zafi na ke taron wannan ainihin wato wannan wuta baki ɗaya zafi na ke karɓa daga ni ne ke rarrabuwa zuwa ga khala'iku baki ɗaya tun daga faruwar alam zuwa busar ƙaho kuma Allah yake bance da waɗansu irin ilimai tsakani na da shi ni da shi ga daga babu wanda ya san wannan ilimai sai Allah tabaraka ta'ala waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni babu wasida to sannan sai tijan radiyallahu ta'ala yana ga wani babban almajirin sa sai bi Abdullahi bin Muhammad al-Jilani sai bi Muhammad bin Abdullahi al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu lokacin da wani abu ya faru ya shiga damuwa zai ji gane shi ne natsar da shi dan ya san kowa yake bi zai ji radiyallahu anhu sa aka kira shi da yazo zai ji ya ce masa wa alam annahum law sa'aluni wa qalu li min ayna laka hadha la qultu min indillahi fa in qila li adwa'i aw bi ru'yatin aw bi hatifin la qultu بديت ابتداء أمري إلى العدد الربانية دفعة واحدة منذ أن يافئ فصار أولي آخري وآخري أولي وبعدي كلي وكلي جزئي فكنت أنا هو من حيث أنا لا من حيث هو وحينئذ لو سئلت عن ألف ألف مسألة من أهم المسائل لأجبت عن هذا جواب واحد إذ كنت كالمصباح فلو أشكلت مني جميع المتاجي ما نقص من ضوئي شيء والحمد لله misali sai kai a sani ya su mun kiran nan da suke wannan hayaniya suna cewa ya aka yi zama kaza ya aka yi shine ya tula auliya ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka ne dalili kaza to da ne ce da ni za su tambaya su ce da ni ta ina ka samu wannan lamari yaya abin yake ka sai in ce da su daga Allah ne ko Allah ya gaya mana innal fadla bi yadillahi yuti man yasha ko ko bana cikin waɗanda Allah yake wato ban cikin alin Allah ya ba su abin da ya so to idan suka ce min shin wayi akai maka ko ko ya kai ko hadiri ka gani in ce musu wato abin da ya faru na tunkuɗi kaina da kaina farkon lamari na cikin halara rabbaniya tunkuɗa ɗaya tun ina yaro akai wannan sai farko na ya zama ƙarshe ƙarshe na ya zama farko sashe na ya zama baki ɗaya baki ɗaya na zama yanki sai na zama ni ne shi ta ɓangaren ni ba ta ɓangaren shi ba tun daga wannan lokaci da za a yi min tambaya miliyan guda to da daga cikin muhimman tambayoyi to wallahi tallahi amsa ɗaya zan bayar za ta warkar da wannan tambayoyi miliyan guda misali a tambaye ni kan tsarki wani tambaye ni kan alwala wani kan sallah wani kan zakka wani kan haji wani kan gado wani kan aure wani kan kasuwanci tambayoyi daban-daban to amsa ɗaya zan bayar za ta yi maganin tambayoyin duk ya ce domin ko na zama wato kamar wata fitila ce wadda Allah ta baraka ta ya aje ta a duniya da za a zo da fitilu daga ko'ina a dinga dona daga jikina fitilin duniya a rika dona daga jikina to da haskina ba zai ragu ba ko dan kaɗan na gode Allah in ce tijar rabbi Allah ta'ala ne ya gaya masa ke wannan duk ishara ne zuwa ga habu kanzan mudal sama sannan shi tijar rabbi Allah ta'ala ne kan shi na faɗi na cewa akhbarani sayyidul hudud bi anni ana al-qudub al-makatumi minhu ilayya musafahatan la manaman fa qultu lahu wa ma ma'ana al-maktub fa qala li sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi katamahu Allah an jami'i khalqihi hatta al-mala'ikati wan nabiyina illa sayyid mawjud fa innahu alima bihi wa bihalihi wannan shine ma'anan haƙuƙu kan zan matsal sama sai ya ce shugaban samuwa ya bani labari cewa ni ne ƙurbul makatuni na ji daga gare shi zuwa gare ni ja da gaba a bacci ba sai na cewa rasulullah menene ma'anan ƙudubi makatuni ɓoyayye sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi ne wanda Allah tabaraka ta'ala ya ɓoye shi wato gabarin dukkan halittarsa babu wanda ya san shi har mala'iku da annabawa sai shugaban samuwa kawai ni kenan ni kaɗai ne na san shi kuma na san halin da yake ɗauke da shi na ɗabi'un Allah tabaraka wata'ala sannan sai tijani yana faɗi yana cewa nisbatul awliya ila al-qutub al-makatuni kan nisbatul qamar ila shams danganan waliye baki ɗaya zuwa ga qutub al-makatuni wanda sai ya faɗi a wannan baiti abu kan zan mutal sana wato kamar danganan wata ne zuwa rana وهو الذي يعزز ما عند الأولى من الكمالات الإلهية والأسرار الربانية وهكذا على جميع جميعها وأكثر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتمعت في نبي ولا ولي قبله إلا فيه صلى الله عليه وسلم ابن أقبال الذي رأده وما كشف الله لآدم من الأنبياء والأولياء عن بوائنها وأسرارها وخباها وأمورها إلا لسيد الوجود وأنا معه حمدا وشكرا لله وأما غيرنا فيعلم ظواهرها فقط يا رب الله تعالى ne yace wato shi qurbul maqsum shine wanda ya tattaro dukkan abin da yake wurin waliye na kamalatul ilahiyya da asrarai rabbaniyai kuma ya tattaro wato ya tattara abu da dukkan abin da yake gare su kuma ya samu abin da yake fiye da abin da yake wurin su domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka taala yana da biyu guda ɗari uku wanda ya sufanta da ɗaya Allah zai shigar da shi aljanna to waɗannan ɗabi'u ba su tattaɓa taruwa cikin wani annabi ko wani wali ba kamun bayyanar annabi Muhammadu zahirinsu da baɗin su cikin annabi kawai shi kadai sai kuma kuduban da suka zo bayan annabi amma Allah tabaraka taala bai taɓa yaye su ba, bai taɓa yaye ainihin baɗinin su ba, ga wani ɗaya daga cikin annaba ko wani wali daga cikin waliyai, ya bayyanar da baɗinin asraransu, ya bayyanar da baɗinin ilimin waɗannan ɗabi'u sai ga shugaban samuwa shi kaɗai. Sai su yan cewa ana ma'ahu ne ko ina ta da sayi da sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya sanar da ni na gode Allah na gode Allah amma wani mu ko mun girman sa sai dai isin zahirin waɗannan ɗabi'u kawai da isin san baɗin su ba sannan sai Allah ƙara masa yadda don yana cikin tafsirin wannan abu hukanzan mudal sama yake cewa wato yake cewa ana allazi idza kana yawm al-qiyamati munadi munadin fil mawqifi يا أهل الموضوع هذا إمامكم الذي كان مددكم منه من نشأة العالم إلى الآن يا كو رانن القيامة مين وان رانن القيامة وان ملائكة من كرا زي كرا أفيل القيامة زي يا كو أهل الموضوع وان شين بإمامكم وان دا مددنكم إيكي زوا تاكا جريس تند غفارور عالم أرزوا يوم sannan sai tijani Allah ya ƙara masa yadda yana faɗi da kansa yana cewa inna dalil awliya kullun yadkhuluna zumratina wa yatamassakuna bi tariqatina wa ya'khuduna awradana min awwal wujud ila yawm al-qiyamah wa inna al-mahdi radiyallahu anhu ya'khudhu anna idza qama akhiru zaman wa ba'da mamatina wa intiqalina ila dar al-baqi kana dai cewa dukkan waliyan Allah baki ɗayan su za su shiga cikin zumran mu za su riko da ɗariƙan mu za su karɓi wurdanmu tun daga farkon wujudu zuwa ranar alkiyama kuma imamu mahadi kansa da ake faɗi idan ya bayyana zai karɓa daga wurinmu idan ya zo ƙarshen zamani bayan wafatinmu bayan mun yi intiƙali zuwa gidan lahira zai karɓa daga cikin ɗaya daga cikin almajiranmu shine sai yake faɗi ita surar jini kalmahadi aure wa murshidar rahu kullu wasin min ridai majaluhu min ridai majaluhu sannan sai tijarullah da kansa yana faɗi dai cikin wannan makamin nasa yana cewa la madma al adin min al awliya fi marati ashabina hatta al aqdam al kudari ma ada ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma ana li alaihim al hurmatu da'ima wal qulub al kamil fi dunya wal akhirati la man kabara shanu wala man sagura suna cewa babu abun kwaɗayi ga wani ɗaya daga cikin waliyai a cikin martabar sahabbanmu hatta kudubai manya banda sabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ni ina da wata irin alfarma akan su wacce take da'ima da wani ɗaukaka cikakke duniya da lahira ba wai waɗanda suka samu girma a cikin wanda sha'aninsu ya girmama ba da waɗanda suka wato waɗanda wato waɗanda suke ƙananan su da waɗanda suke manyan su dukkan su ina da wato wani irin uluyi babba cikin su sannan sai tijara da Allah ta'ala yana faɗi yana cewa a adani Allah fi jannati rasu maqam arba'ina nabiyyan lam ta wato lam tu'da li ghayri naqatu Allah tabaraka ta'ala ya bani a cikin aljanna gadan maqamin annaba arba'in ba a taɓa ba wani mu ba da kai waɗannan maganganu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isara da su ga sunan hadisai muna ta karanta su ko da yake ko tijani yana cewa لو قلت بما علمه الله لي لأجمع أهل الحج والإرفان على قتلي وأما ما أعد الله لأصحابنا من الفوز الأكبر فلا يظهر إلا يوم القيامة da zan furta abin da yake gare ni wanda Allah ya sanar da ni na ilimi tsakanina da shi da ahlul haqq wal irfan sun taru sun ce jini na ya halatta amma kaga abin da Allah ya tana dawo sahabban mu na rabo mafi girma wannan ba zai bayyana ba sai ranar alkiyama sannan sai tijar da Allah ta'ala ne yana faɗi na cewa a adanin lahu shafa'ata fi asri ashfa'u fi ahlihi illa man afzadana fala yamutu illa kafiran walau hadda wa jahada hadha kullu min sayyid wujudi bi wa'din sadiq Allah tabaraka ta'ala ya bani ceton mutanen zamani na baki ɗaya tun daga haihuwa ta har zuwa intiqali na zan ceci ahalin zamani sai dai wanda yi gaba da mu wannan ko ba zai mutu ba sai yana kafiri ko yayi haddi ko yayi yaki wannan ko daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin sa na duwan saboda haka abubuwa da wanda wato wannan baiti ke ɗauke da shi mun ce za mu bi shi ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to wato abin zai zai zarce hankali da tunani za mu kai inda tun ana ganewa har abin kuma ya zama ba a fahimta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi magana ya ce man ahabbal qudubal makatuba faqad ahabbani shi wanda yake qudubal makatubi wannan abu kanzan mutal zama din nan kanzan mutal zama din nan to ni yaso wa man abdada al-qur'an maktub wa qad abdada ni wanda i gaba da qur'an maktub ya ki to ni ya ki inna bakar siddiq kansa yayi magana yake man takallama bil qur'an maktub bi kalami su'u ya mutu kafiran illa an yatuba duk wanda ya magana banza cikin hakkin qur'an maktub kanzan mutal zama din nan to ba zai mutu ba sai yana kafiri sai dai in ya tuba sayyidina umaru radiyallahu anhu ya ce معرفة القلوب المكتوم أسأل من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومشهور والمكتوم لا يعرفه آدم حتى العارفون بالله سيدنا عمر يسي سنة القلوب المكتوم يا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلا dan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sananne ne duk wanda ya guji annabi ya guje shi ne kawai dan hatta ma abota addini wanda yake ahlul kitabin nan duk annabawan su sun muku bayanin annabi amma suka ki su bi saboda haka annabi ma'rufi ne amma kaga qudubul maqtuni har na sana Allah ma ba san shi to sannan sai na Usman shi ko ce yayi la yaqbalu ahadun ala martabatil qudubul maqtuni hatta malaika yace kai babu wani ɗaya in kai bisa martabar qudubul maqtuni har malaiku ne sayyidina Ali kuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ma ismuhu wa laqabuhu menene sunan qudubul maqtuni nan ne da kaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ismuhu ahmadu wa laqabuhu at-tijani يخرج من ذريتك في آخر الزمان تبرز ذاته على ذوات الأولياء والأقدار كما تبرز ذاتي على ذوات الأنبياء والرسل يسي قرن المكتوم الناس فكتم بين يسو نيسي يولا قلن رسولان فدي أحمد من الله قبيسة الجاني يوم تدك السنز ذريك كتن زامني ذات فذاتي فنسن قولات التيري وذاته تنوليي كمن ذاتي بنا كمن ذاتي نايزرتي ذاته تنواتو دكتن أنبا دمان ظني shine khalifan sai ke cewa innani mubarrizu a karani a wani subai wa qarniltu tabrizal quruni bi amada shine ma'anan tabruz zati ala zawatil awliya'i kama tabruz zati ala zawatil anbiya'i wa rusul to sannan kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato manya manyan jigajigan waliye irin su abul wafa'il bagadadi radiyallahu anhu ya yi magana shi abin da yake ya ce baharani lam yu'minu ilin lam yu'minu ilillahu alaihima ko kuna biyu ne kawai Allah bai tsinka yadda ni akan su ba صار قلوب المكتوم لا يطلع لا لا يطلع الله عليه آدم من الأولياء إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون قلوب المكتوم باب وند الله إن كان في سكي إيه لك سنة بيسي أن محمد كوي سكي والثاني تقول بي باب النبي صلى الله عليه وسلم تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلع لا لا لا يطلع الله عليه آدم إلا الله لا يقبل عليه عاد إلا الله باب إيد إن كانت تنتهي يكون الله في الله وحكى من ياسك دنجا مغنغلو أتكين هكي وتوانا ببان ولي خلزا مطلع سماء إنا حتى محمود الفرجئين لا أتحدث في مصر يقول هنا فضل القلب المكتوم على جميع الأولياء كفضل إليين على الجنان bambanci falalar ƙorin makatuni akan dukkan waliye kamar bambancin illiyi ne akan sauran wato wato masu makami a cikin aljanna domin ku manzon Allah sallallahu alaihi kansa ya ce illiyuna la ga ya tafauka wa la matlaba shi waɗannan illiyuna ba su da ƙarshe kuma ba a nema sallalan Allah ne kawai ke bada Abu Yazid al-Battani kansa ya faɗi ya ce marrafa martabatul awliya'i fawqa martabatul qudubul makatumi faqad atabil buhtani wa man atabil buhtani la'anahu Allah duk wanda ya ɗaukaka martabar wani daga cikin waliyai akan martabar qurbul makatumi kan zan mu sama to shi kenan hakika ya zo da mummunar ƙarya duk wanda ya zo da mummunar ƙarya irin wannan Allah ya tsine masa sannan Mahmudu Sardi bai bari ba dai sai dai ƙara yin magana yace ma khalaqa Allahu al-awliya man huwa afdalu min al-qulubi al-makatumi fala mislahu Allah tabaraka ta'ala bai taba halittar wani wali bai taba halitta daga cikin waliyai wanda yake qulubi al-makatumi ba daidai da qulubi al-makatumi balle daidai da shi balle wanda yake ba ta da yi sannan Ibn Abdussalam bin Mashish shehu shehu Abdul Hakim Shazali radiyallahu anhu yana faɗi yana cewa ya ati rajulun fi akhir az-zamani yuqalu lahu al-qulub al-maktum man kana kariya li-ibtira'ihi yamutu kafiran illa idza taba wato wani mutum zai bayyana ƙarshen zamani ana ce da shi qulubul maktum duk wanda yi gaba da shi ko yi kiyayya ko yi suka ga mabiyansa to zai mutu kafiri sai dai in ya tuba sannan imamul gazali radiyallahu ta'ala anhu shi ma ba a bashi baya ba shi ma sai da ya magana saboda annabi yayi yace sajadat anwarul awliya ya ajma'ina bi nuril qulubil makatumi kama sajadat anwarul anbiya'i bi nur sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace dukkan hasaken waliyai baki ɗaya sun yi sujjada baki ɗayan su ga hasken qulubil makatumi kanzan musalsama kamar yanda hasaken annaba baki ɗaya suka yi sujjada ga hasken shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai bi Ilal ibn Ahmad al-Maghribi al-Mardi radiyallahu anhu shi ma yayi magana eh ne kwarai da gaske ko hadu kika law qala umri ila akhir zamani da kuntu muridan bil qudub al makatumi abul abbas at-tijani da Allah tabaraka taala zai da da raina yi tsawon zamani qudub al makatumi wannan babban wali to da na zama muridinsa da na fita daga cikin ɗariƙar da nake in sallama almajirai na baki ɗayan su nima in zama muridi da shi wannan babban wali sannan sai bi Abdurrahman Sa'alabi ne ɗariƙar Sa'alabiya yana faɗi da kansa yana cewa ya ake rajulun fi akhirin zamani da kuni fadail ashabi ka fadail sahaba radiyallahu anhum ajma'ina yace wani mutum zai zo ƙarshen zamani falalar sahabbansa za su zama kamar falalar sahabban nan na shugaban rayuwar shugabannin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ba'ari waɗanda suke ganin sai ce akhadna an ismi wa kunyati ka ba mu labari ne sunan sa menene alkunyarsa sai ce cewa ismuhu al-mashhur sayyidi Ahmad bin Muhammad bin al-Muqtar sunan sa kenan wa kunyati amma alkunyarsa wato laqaninsa al-makatumi ana ce da shi urbul makatumi sannan alƙulbu ta halin wawazani ne ɗariƙar wato wazaniya radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi magana akan urbul maktumi hanzan matsalasa ma dinnan da shi ya hadiya wannan baiti yake cewa baitul lahi yaduru bi diyarina fi kulli sanatin 70 marra dakin Allah yana kewayawa ne da kewayawan mu a kowace shekara so saba'in in muka motsa sai ɗakin ma ya motsa lakin bi amrin qudbul maktumi abul abbas tijani amma fa da umarnin qudbul maktumi abul abbas tijani mu kuma muke motsawa yake cewa wala yutul jahadu fi adiyatillah bai kamata da yi jayayya ko ya mutu a cikin kyautar Allah ba tabaraka ta'ala to da ka sanin gurbul makatuni da yawa ne dai mai yawa da in mun ce zamu ci gaba da bayani kuma abubuwa za su yawa saboda haka zamu dakata a nan